أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata da Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihin har yanzu muna karatu a cikin babi na ɗari uku da sittin da uku babin da ya tattara hadisai wanda suke magana akan abubuwa daban-daban za mu tashi akan hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin da hudu بسم الله الرحمن الرحيم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة رواه مسلم an samu wani hadisin har wa yau daga abi huraira yadda Allah su fara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai hadu sunan kogi ne kogi sai hadu sunan kogi ne kurat sunan kogi ne nilu sunan kogi dukkan su guda hudu maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dukkan su suna daga cikin koramai na aljanna wato ruwaye ne malaman da suka yi shaikin hadisin suka ce abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi shine waɗannan dukkan su rafuka ko tekuna teku ake cewa na jami'in tekuna jami'in rafi rafuna to ko rafuka to dukkansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkansu daga aljanna malamin masu sharhin hadisi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga aljanna suke samun ruwan da yake na kubbuga daga cikin to kuma kowa ya san in an ce aljanna ne ake yi shi yasa wasu maluma suka ce ruwayen da suke wannan tekuna idan mutum ya same su yana amfani da su zai shiga aljanna sai ka ji nema a ina wasu suka ce a'a idan mutum yana amfani da su zai yi lafiya saboda mai asalin su daga aljanna ne kuma suka ce tabbas yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kanan maganar da ke wato tsoffin waɗannan ruwaye tekuna duka daga aljanna alama da kusi sarki yake hukkugar da su amma wasu suka ce da suka zama a duniya sai suka rikice suka zama irin ruwaye duniya maluma suka ce shi sai hannun nan wani kogi ne yana nan a indiya kogi ne wanda yake indiya haka nan jihad suka ce shi ne kogin kuratan kurat kuma shi ne kogin da ya raba tsakanin sham da jazira nil kuma kowa ya san shi na yana nan a masar na shi sananne ne suka ce dukkansu koguna ne wanda Allah madaukakin sarki ya yi wa duniya arziki da dubbugo mata ruwa da asalinsa daga aljanna bai wannan ba ba aka tsaya ma ruwan sama daga ina yake daga sama daga daidai na a sama na eh daga sama Allah ne saukar da shi ya halitti saboda ikonsa da kudurarsa da iyawarsa وأن قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله القربة يوم الخبر وخلق فيها الجبال الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدابة يوم الخميس وخلق آدم صلى الله عليه وسلم بعد العشر من يوم الجمعة في آخر الخلق في ساعة في آخر ساعة من النهار فما بين العصر إلى الليل wani hadisin kafin na fassara malamai sun ce hadisi ne mai rauni malamai sun ce hadisi ne wanda bai inganta ba dalilin su kuwa jirgin imam muslim ya ruwaito yana cikin hadisan da suka zo a cikin muslim wanda malamai suka ce bai inganta ba cikin wanda suka ta bayani a kan akwai kwanan nan akwai su musulmi Allah ya kai wanda ya ta bayani a kai dalili ko suka ce ya saba wa aya ta alqur'ani to kaga kuma ayar qur'ani ba ta kuskure ba a sai hadisi ana samun kuskure shi ma kuskuren ba ga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen masu ruwaitowa tunda magana ce in na ji wata kila ban ji daidai ba na in na je na ba ku labari ne wa ana yin haka a labari yanzu in na je taro aka tara mu aka yi mana bayani in na zo zan muku ta iya yi wa na ɗan ƙara na wajen gaya muku me aka ce ta iya yi wa ba da gangan ba na na ji wata kalma wanda ba aka aka ce ba duk wannan zai yi wa da ka suka ce sai dai a samu wannan a hadisi ba a qur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa a innakum la takfuruna billazi khalaqal na khalaqal arda fi yawmayn ina ga muku ayar da suka ce ta saba a wannan lissafi amma da na fassara na shi yawon ne ga ayar wata ji a nuna lahu an dada zalika rabbul alami na har da zuwa da karshen ayar tana da tsawo wannan aya tana cikin ayar da suka ce lissafin wannan hadisi ya saba da lissafin ayar hadisi na shi yasa amma bari na fassara mana hadisi an samu hadisi daga Abi Huraira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hannuna sai ya ce mun Allah ya halitta kasa ranar Asabar ya halitti abin da ke cikin ta na duwatsu ranar Lahadi ya halitti bishiyu ranar Litinin ya halitta abin da ba a so makaru abin da ba a so wato ranar talata ya halitta haske ranar laraba ya watsa dabbobi a duniya ranar alhamis sannan ya halitta adam sallallahu alaihi wasallam bayan sallar da aka ranar juma'a a ƙarshen halitta a ƙarshen lokaci na yin juma'a tsakanin al'asar zuwa bayan wannan shi hadisi da aka lissafin hadisin kamar da na bari ya sa malama sai magana da akai wallahu a'lam wa an abi sulaiman khalid bin al-walid radiyallahu anhu qala laqad sada'at fi yadi yawm al-bu'ta tis'atu asyafin فما بقي في يدي إلا صحيحة يمنية رواه البخاري an samu hadisi daga Suleiman Abi Suleiman shine lakabin Khalid bin Walid kowa ya san Khalid bin Walid tarihin sa a musulunci farkon tarihin sa ba daɗi domin an yi yakin Uhud yana ba musulmi ba shine ya jagoranci farmaki wanda aka kai wa al'ummar musulmi aka kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sakamakon sabon umarni da suka yi na umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo ga uhu aka zo ya zo uhu ya zo da sahabbai masu harbi da kibiya maharba kibiya sai ya dora su akan wani dutse ana kiran jabal ruma su hamsin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu ku tsaya a nan wato su suna kallon duk inda aka bullo na wanda ya zo ta gabas suna kallon wanda ya zo ta yamma ta kudu ta arewa suna kan dutse sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu kar wani ku a yi sauka a kan dutsen nan kuma an so ma yayi ko kun ga an yi nasara a kanmu wato muna neman taimako kar ku taimaka mana da ko kun ga mun yi nasara ana neman ganima manzo Allah ya kar wani ko ko kuwa jarabawa ta Allah lokacin da aka koma yaki Allah ya bawa musulmai nasara suka kashe kafirai suka kori na suka aka zo mani ban ganima sai suka ce a yaƙi an gama kawai mu zauna sai jagoran da yake jagoran su yake nufa a'a ku ji ma sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ya ce ko an yi nasara ko kar mu sauka a takaice ne sai wasu suka sauka wanda suka rage a kan dutse mutum takwas ta ruwaya mutum goma sha ɗaya wannan sauraron da kai Allah ya rabu halin wani ne ya zaɓe ya yi ta na wato tara to shi wannan halin bin walidin bayan damar lokacin da ya musulunta ya yi alkawari ya ce in Allah ya yarda irin ɓannan da ya yi da yi wa musulmi yana ba musulmi ba in Allah da ta yara ba to kuma sai ya zama yana cikin wanda suka je yaƙin mu'uta shi yaƙin mu'uta wani waje ne a kusa da sham sunan waje ne mu'uta a kusa da ƙasar sham wanda aka yi shekara ta takwas da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ma an yi fatuhu makka da aka a wannan yaƙi ne kuma wannan yaƙi shi ne yaƙi da mazala sallallahu alaihi ya sanya jagororin yaƙi har guda uku cikin su har akwai a sayin na ja'ar kuma a nan aka kashe a nan yayi shahada ya fara ta fi zalim annabi sallallahu alaihi ya ce wannan ya karba wannan ya karba in an kashe wannan wannan ya shahada wannan ya karba wannan ya shahada wannan haka aka yi kuma duk su uku ba wanda bai shahada haka kowanne kuma ya yi abin da zai amma Allah madaukaki sarki ya rubuta mun shahada to shi Khalid bin Walid a wannan yaki shine yake cewa a wannan yaki sai da takobi daya biyu har guda tara suka kare a hannunsa takobi yana faɗa da shi har guda tara sai suka kare a halinsa a cikin wannan yaƙi ya ce akwai wani takwabi wanda aka yi shi daga yaman shi ne kawai ya rage a hannunsa bai karye wai ya sai a wannan yaƙin ne lokacin duka tana hannun sai na jafa in aka yanke aka yanke hannunsa na dama da yake sai ma zai kama fitar da hannu abu aka yanke aka tare hannunsa ya kama ta da wuya shine bayan ya cika Allah madaukakin sarki saboda ayyin Allah da gudan Allah ya ba kyauta na fuka yana haƙi yanzu maganar nan da nake yi sai na ja bayan yana tashi ina yawo shi yasa za ka ji ana kiran shi Jafaru Sayya an san Sayya bai tashi Allah madaukakin sarki ya ba fuka yana tashi kusan rayuwar mu ne haka Allah madaukakin sarki yake bar suna ta yawo suna shagatawa kafin a zo tashi kiyama wannan mamaki da take ta zama a cikin kabarin da yake wata talala ne wata zauna duk ba ta ita ke shi yasa a rayuwar mu kada ka zamu an ce ka kula da lafiyarka amma kada jikinka ya fi damun ka akan zuciyarka kada ka sake ka kula da jikinka fiye da zuciyarka ayan nan hausa kada dan adam kulawarsa da jikinsa ya fi kulawarsa da zuciyarsa dan da ransa dan shi ne mutum wannan gangaci shi ne kawai duk abin da ya faru ba shi ake lazu lazu nan muka dawo makabarta akwai wani bawan Allah ana kira da Yunus Yunus yana nan sannan ba aiki yake a nan ba da yana sai da tsuntsaye a nan bayan national bank wata ran mun zo karatu ina karatu ne ki karatu sai magana da tsuntsaye yanzu ina muku magana ya fi shekara biyar na yi an ba wallahi ba wai na san yana sai da tsuntsaye ina nan kawai karatu ne ya zo ana tambaya a kan tsuntsaye na ce ai duk tsuntsun da ka kama ka ji ake yi ka hana shi zuwa wajen sadakaki na ka hana shi zuwa wajen yankoyi na ka hana shi na ce wannan tsalle-tsalle da kake yana ta Allah Allah ya sai ke eh ka dauka wai addu'a yake ma Allah ya sai ke sai ke sa za ka gani yana ta neman hanyar wuce gudu kawai da ya samu waje Allah ba da misali na ce to yanzu kai a matsayinka a ɗauke ka a kai ka vila a samu wani daki a kulle ka amma a ringa ba ka kaji na da madara na da zuma amma dai a kulle ka ce za ka zo haka ko ya ce ba wanda zai yi kuma duk wanda aka wa ka an cuce shi na sai haka da tsuntsaye shi yasa ciwon tsuntsaye akwai lada amma wanda ake barin suna walwala na akwai tsuntsaye za ka ciwo suna nan suna harkar ya ga dama ya je ya gai da baban shi ya dawo na je ya gai da kawun ya dawo na Hatta Allah ya ce mana illa umamun amsalukum su waɗanda mun su gani al'umma ta irin ku suna da yadda dukkan ɗan adam yake yana da abin nan akwai dabbobi da malamai suka yi bincike a kan suka yi rikaci in ka duba kitabun haiwanin kubura za ka ga bayani akan dabbobi masu ban mamaki kamar hankaka hankaka in ka ji labarin tana da ban sha'awa hankaka suna da sarki suna shari'a yadda ka san muna shari'a da su idan mun ga kare da kake ake haka hukunci ake ma kuma ba ma kake ji a kotu ake tsayarwa a zuwa yin shari'a a yi shari'a a yanke hukunci kuma haka zai sallura a zo kuma a taru za a kake shi an zo an taru وليشهد عذابهما ذلك من المؤمنين in ka ji labarin abin akwai za ka ga lalle illa umar an faru yadda Allah ya to shi da ne da ya ji wannan karatu daga ranar sai ya ji sai da tsuntsaye wallahi ya ce ya ce kam kuma wallahi ya har yau kai nan da aka kashe kuma ya dawo kullum har yau ma a nan shirin masa ya sallah asuba sai ya sha wani ne wani suka yi jayayya da shi bayan ya fito sallah asuba ai amma ya fita daga kai din nan shirin ma dan wani hanya da za ka haura garaduwa a nan ya cika masa wuka ya murza ka lalata sirri eh an ce da zo an gaishe a nan ko ge ga ni ko ina an ce kuma za a nemo shi kuma har wani yake gaya mun cewa an ce an kama shi lalle shi ma za a yi kuma hukunci da na ce da ku an kyau da rashin wannan shi yake sa na mutanen su yi wasa da rayukan mutane sallah ba ta wuce shi duk daga wannan lokaci Allah daga karatu sallah Allah ya kai to shi Allah madaukakin sarki ko da irin jaraba da ya rubuto ma kawai babban abun fata shi ne mutum ya samu ya nasara a wannan rayuwa ba kuma nasara yan girama ba yau ba nasara ba nasara yan jarumai ba ka ga manyan Allah wanda duk abin da Allah yake a yi shi baya yi duk abin da Allah yake ka a yana yi wai shi za a zo da shi gidan fili a zaune da shi wai ana tambayin shi wai ya ba da bayanin yadda ya yi nasara a wannan rayuwar kan ga wani ke gantaka ko kuma wala yara yara kuma ta ta haka ake su san sai suna yi kamar nasara ya yi nasara ya yi nasara ya yi ne na in an tambaye ka yi nasara ya yi ya zama wakilin shedan a bayan ƙasa shi ne nasara ya zama duk abin da Allah ya ce a yi shi ya sa ba za a yi shi ba amma kuma kaga da yake sun san yaudara ne kuma wallahi su da masu goyon bayan su da kafurar da yahudawa da nasara wallahi sun san ba nasara ya yi su sun sani amma mu ne in an zo sai mutum ya ga lalle wanda ya yi don me don suna son ƴaƴanmu su lalace ka san wanda yake bibiyar abin da yake faruwa a duniya yanzu da abin da yake faruwa da ƴan uwanmu a falastin ya bibi tarihi zai gane akwai namu laifi na nan kasan shi ba yahudi baya fada wa al'umma sai ya lalata ya kafa sai ya hada ta fada da Allah ya karko da ya zo sai ya dubi ya sani sai ya kai ka matsayin da in ma tseren ababi da ya zo har da su zai hada to yaya za ka yi ka bambance musulmi wannan ya yi zina wannan ya yi zina wannan ya yi takiya wannan ya yi wannan ya yi sata wannan ya yi sata yayin da za a bambance haka ga abin da wahala kamata ya ce musulmi da bane eh musulmi musulmi to sai ya zama da shi kawai musulmi ne amma ba zai zama a ce kawai ka duba abubuwa da ake aikatawa kuma ka biyo musulmi da yawa banna iri iri iri yanzu wannan da ya kashe wannan musulmi ne shi kana ya kashe to wanda ya kashe mutum dan kawai kun yi jayayya an yaya da za a je lahira kaga akwai matsala an yaya da zai haɗu da Allah ya san abin da Allah yake cewa wa man ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ko ba haka Allah ya wanda ya kashe mutumi da gangan Allah ya ce na farko sakamakon sa wata jahannama sa'annan zai dawwama kana Allah ya tsine masa Allah ya yi da shi Allah ya yi masa haradin azaba wadda take da girma kawai wata a kan ne duk mutumin da kaga an kashe shi ranar zai ne na Allah ko wannan zaga da kaga ana shi take da mun wanda kaga ya mutu ranar zai Allah Allah a haka mun haɗe ya mana iyaka ya mana babu wani abu da zai tsalle Allah ji kan wani liman shekaran jiya shekaran jiya mun ji a zariya ina tambaya aka ce ai ya da limami ne a Lagos na sani aka ce ya dawo ya zo ziyara zariya ya yi sallar isha da iyalinsa ya yi sallama kenan kawai sai mala'ikun mutuwa idan ya zo lafiya lau a koma to kaga duk wanda za ce ma ya sallama sallah ya rasu duka ta yi murna na zai ta yi murna inda ayyukan da muke muna wasu ayyuka mara ta kyau na lafiya da mutum sai je yana cikin wani aiki kawai shi ke ajal wani ya taɓa mutuwa yana yana in dai ba ta na eh a nan garin to ni ban san na garin nan wallahi Allah ya kiyaye misali ai haka ne yana zina saboda bai ba da shaidan ya mutu ma ita ce karuwa take yana sai ta ji ya zama yana nauyi ana ruban da ta kashe shi ne take ba da shaida ita ba kamar komai ba kaga ya mutuwa ce mara kyau na ka gwada ta yi da wani rana ma yana kalla na ka gara ta yi da wani rana ma ya gama karatun Qur'ani na ayyuka ga sunan kuma musulunci abin da ya tare shi ne yadda mutum ya mutu haka zai tashi Allah ya tsare mu wa an amr bin al-as radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul idha hakama al-hakim fa jahada thumma asaba falahu ajran وإن عكم واجتهد فأخطأ فله أجر متفق عليه أسامة حديث لك أمر بن عاص يدال أسكار سبك أغريشي لا يا النبي صلى الله عليه وسلم يا سوى إذا alkali ko shugaba ya yi hukunci ya yi ƙoƙari sai ya dace da abin hukunci ya yi dinki to yana da lada guda biyu idan kuma ya yi hukunci ya yi ƙoƙari sai ya yi kuskure to yana da lada ɗaya amma fa dole ya zamo mutum yana da ilimi domin ba a hukunci da jahilci dama alƙalin da ya kama hukunci zaki dan wuta ne da lafazin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alqur'an salam ya ce alqalai guda uku biyu yan wuta ɗaya ne dan aljanna ɗaya mutumin da bai da ni kawai ya tara a ranar da ka na ya yi hukunci sau da kawai da mutumin da ga gaskiya yana gani na ya canza ta sai wanda mutumin da shi ko da ya yi kuskure to yana da lada da haka alƙali dole ne zama mai ilimi wanda zai yi ta bincike ya yi bincike ya ƙure iliminsa ta yi wani da aka yi kuskure aka samu alƙalai masu hikima wanda za ka ga cikin hikimomin sun kama mai ne an taba ba mu kisar wata shari'a da wani alƙali ya yi wani ya ba wani rancen kuɗi irin amana din nan ya kai kuɗi masu yawa cewa zai dama kawai sai ya ci allambur shi bai ba shi shi ne ya kai shugaban alƙali aka zo da shi kai shi alƙali ya tambaye shi ya ba aina ya ba ka kuɗi ya ce sai dai muka tafi akwai gona kaza a ƙarƙashin wata bishiya a nan muka je muka zauna Allah shi ne shaida yawon kaza kaza kaza na baki kaza da kaza alƙali ya ce kai haka aka yi shi bai san ma maganin bai san labarin bai ma san inda yake faɗa ba sai alƙali ya kale shi sai alƙali bayan an gama abin nan sai ya ce wa shi mutumin da ya kawo ƙara ya ce to kai ishe nan da kake ta cewa ku zauna wanda shi bai san ta ba ya ce yanzu za ka gane ce to ka je ka tsinko min ganyen ta ka tsinko min ganyen bishiyar ka kawo shi ne sai ya ce shi kuma wannan jira sai alƙali ya ci gaba da sabgar can can can sai biyu a ce mutum ya kai wani bishiyar yanzu kuma ya ce masa ko ya kusa ne ko yanzu ya kusa na nan wuri dama abin da yake so ya sani ke ya san cewa tsariya yake ya san bishiyar shi ke nan abin da yake ne kuma haka ya tabbatar da cewa ya manta ya ce bai zanta ba kaga da sai shi ne sai na hannu zai je ba kaga da kake ne amma sai ka ga masa yana ga gaji gaji gaji zai zo shi ke marigayi ke abubakar mahmud goyi Allah ya tsaye shi ya rubuta da ya yi ya taɓa wani shari'a wanda har ya rubuta cikin littafinsa wanda wani yake zuwa ya ya kuya a a gargashin a gargashin a bishiya yana ana ana magana sai a makabarta sai yana yin magana sai a ji ana tambayi don a ci dukiyar mutane sai a jiya tambaya sai a yi magana daga kabari yana tambayar wanda yake kabari cewa kana bin wani baki ta bana bin shi a kabari aka za ka gaya masa a gari abu za ka ga kama abin da gaske ne ƙarya ne har sai da ko ya tabbatar da cewa ba haka ba aka je makamantar gaskiya ka kamo mutum da yake wuya ana zuwa ana tambayar ya fara haka a matsayin na mutumin da yake kabari shi ko wannan ya ba Allah ya dauka kake da gaske ne kaga wanda duk kokari ne ina nuhu kokari ne haka ake kan alƙalai ne ba kawai kawai a yanke ba to kaga wanda yayi wannan misali sai kuma ya yi kuskure kaga ya gwada duk abin da zai yi to wannan lada Allah zai ba shi lada ya wanda kuma ya yi ya dace sai samu lada guda biyu Allah ba Allah وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهمة من غير جهنم فأدلوها بالماء متفق عليه أسامة حديثي لك آه نانا عائشة والمؤمنين da dalar tsara tabbata a gare ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zazzabi ne ban mace malaria da zazzabi na wajen zazzabi da hausa malaria da zazzabi na ko zazzabi annabi sallallahu alaihi wasallam ce zazzabi yana daga cikin numfashin jahannam tarkatan wutar jahannam da Allah ya ce jarraba mutane ne da ka sanyaya ku sanyaya zazzabin da ruwa wannan likitoci ma suna yi ko yaro na zazzabi sai da ya yi to mu ba don ko da sun yi ko da ba sa yi kuma ba za ya fara na mun zan na yana yi zai ka ga mutum ya ya samu kukuri wannan zabin ya ya kuma wato shi zazzabi da ka gani nan wato shine rabon jahannamin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan duniya na ai kun gane hauka na Allah madaukaki sarki ya dinga jarabar mutane da ciwo yana raka musu da bai eh da yana ta addu'a kada Allah ya jarabe shi da ciwo da zai hana shi tashi da zama kada Allah ya jarabe shi da ciwo da zai hana shi zuwa kasuwa na ciyo da zai hana shi sallah ciyo da zai hana shi kika amma dan je dan malaria kati na dan dana wanda da hana ma yawo a ringa tattaba mutum ana wanke shi ana wanke shi ana wanke shi yasa mafi yawan mutane za ka ga kamun shi ya rabu sai daga Allah ya jarabe shi da da rashin lafiya wannan rashin lafiyar ai rahamar Allah dan sauran da ya rage zunuban shi ne sai a duka wani sai zama ya raya ba duniya lafiya ne da ka ba ko rashin lafiya ba ne mutum zai ya sa ake san mutum ya san da ya ringa ya ringa tawakkali yana dogaro ga Allah yana juriya ka san wani in bai da lafiya kamar zai zaki na ba kyau ba kyau mutum ya ringa sani cewa Allah ne ya rabe shi shi sannan zai ya rahama shi ta Allah mana kuke sani ba wannan bai hana kuma ka sha magani bai hana ka kashi ka yi kokari ka warke ba ka sha magani amma ka sani wani abu ake ma da gyara ka ake gyara ka ake sai mutum ya zama ya zama ya bar duniyar nan bai da zunubi Allah warke muka mun bar duniyar saboda wanda ya bar duniya bai da zunubi ya fi kowa morewa وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم قام عنه وليه متفق عليه عن سامع حديث حروي ودقنا عائشه والمؤمنين تعالى سبحانه وتعالى بريكا tace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa nabiyar kuma ana bin shi azumi to waliyin sa sai yi masa azumi an ce wali anan ko mai gado ko mara gado duk zai yi ko aboki zai ko aboki duk da cewa kamar malikiya sun tafi sun sun tafi akan cewa sun bambanta azumi akwai azumin farilla akwai azumin bakance duk farilla ne amma sun suka bambanta shi amma wasu sun tafi gaba daya azumi ana bambancin azumi goma kawai za a biya masa guda goma kai kai kai uku kai kai biyar na kai kai shida ina nufin duk ana bin shi a yada su ana bin shi goma su guda ba na wannan ya uku wannan a madadinsa ke to ga ma malamin ya yayi jami'i a ce yace wal mustar jawab sawm amman mata wa alayhi sawm li hada hadith yace da bakwai magana shine halarci yin azumi ga wanda ya mutu kuma ana yin azumi yace kuma wal murad bil wali al karim warisan kana aw ghayra waris abinda ake nufi da wannan majibincin na kusanci na kusanci ko da da gado ne ko da ba gado indai akwai kusanci shikenan za ka iya masa azumi biya masa bashi وعن عوف بن مالك ابن سفيان أن عائشة رضي الله عنها آه، حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيت أو أداء أعدته عائشة رضي الله تعالى عنها والله لتنتهين عائشة أو لأهجرن عليها قالت هو قال هذا قالوا نعم قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا فتشفع ابن الزبير إليها حين زالت الهجرة فقالت لا والله لا لا أشفع فيه أبدا ولا أتحلم إلى نذري فلما قال ذلك على ابن الزبير كلم الزوار بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يقول وقال لهما أنتما لا لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها فإنها لا يحل لها أن تنزل شريعتي فأقبل به الأسود وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندخل قالت عائشة ادخلوا قالوا كلنا قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معهم بن الزبير فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فآتنك عائشة رضي الله عنها وذبك يناشدها ويبكي وذبك الفتور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنك ألف ألف من الهجرة ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ثلاث ليالي فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريف دفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد فلم يزال بها حتى كلم ابن الزبير وأعتقد من نذرها ذلك أربعين ركبا وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تقول الجنوب خمارا رواه البخاري ولا حديث ولا إمام البخاري يروي حديث عوف بن مالك بن دفيل yake cewa na na Aisha yadda Allah ya fara tabbata a gare ta an zo an mata gulma ‘yan haɗa rauni na? Ana san gulma? Na? A ba ba gulma ba. Ni ake kiran da mai haɗa waje? Tsegumi. Na? Eh, misali wani ya faɗi magana a kan wani a nan na ji. sai na je na same shi na ce wa da an yana da gaskiya da ke na gulma da annabi mutum yake ta nema eh wani ya je ya mata annabi manci ya je ya samu na na Aisha ya gaya mata abin da Abdullahi bin Zubair ya faɗa me Abdullahi bin Zubair ya faɗa na Aisha ita da kudinta ta yi sai wani kaya ta ba wa wasu kuɗi sai labarin ya zo a Abdullahi bin Zubair wato irin yadda take kashe kuɗi shi ne sai ya ce wallahi ko dai a aisha ta daina irin wannan na yau wannan abin ko kyauta da take ko kuma zan hana ta aiki da kuɗinta na ka san iko ya kai iko ko mutum da kuɗi a hana shi yin aiki shi ne wani abin da zai mata shi ne sai wani ya zo kaga ya faɗa ne sai ya cika baki irin shi ya isa na da ita zai iya sata saboda ne dan yar uwarta ne ita kamar me ake kira ta babbar ta ce ko yar yar ko kanwar mahaifiya da sunanta na to in nan da shi to shine sai aka zo aka gana na Aisha abin bai mata dadi ba da ta ji wannan magana sai ta ce da gaske ya faɗi haka aka ce mata ya faɗa sai ta ce to na yi rantsuwa da Allah na yi ba karshe har abada ba zan kana magana da shi jina na aji ba zan sa haihuwa Abdullahi bin Zubair magana to sai aka ɗauki lokaci sai Abdullahi bin Zubair ya ga da gaske fana na Aisha shine ya nemi yadda za a yi sulhu da ita da shi aka zo aka ba ta hakuri ya ba za ta hakura ba ba za ta yi hakuri ba kuma ta ce ta yi alƙawari ba za ta yi kafarar rantsuwanta ba kaga ya magana ta yi girma to shi ne lokacin da lokaci ya tsawo sai shi abdullahi bin zubair ya samu nutsuwa da makarama da shi da abdurrahman da aswad da abdul yace da Allah ku taimake ni da hila wayo na diplomasiya shigar da ni wajen na aiki da wayo dan an ce mata ga nan za ka ce kar a bani ba za ta yadda ba to shi ne sai da aswar ɗan abdiyahud da shi da rizuwar ɗan makara sai suka ɗauko abdullahi bin zubair shi ne suka taho da shi yake kamata a ce ta ta ta yi alƙawari ba za ta magana ba kuma abin ya kai wannan lokaci da suka zo da shi gidan sai suka sanar da kawunan suka zo suka mata sallama da da shi mutuwa da kuma a aswad suka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kai wato ni da wani ko amma ba ta san cewa tare da su akwai Abdullahi da Zubair ba sai da suka fara sallama tana daga cikin daki kuma akwai hijabi ana shiga wasu iyayen da iyayen mu'minai akwai hijabi da Allah ya sa saka ba hijabi na jiki ba na ga shi ka shigo amma akwai kariya wanda suna labule wannan hijabi da suke sawa da suka yi sallama sai suka ce mu shigo sai ta ce eh ku shigo sai suka ce dukkan mu sai ta ce eh ku shigo dukkan mu idan a wajen ta na da nutsuwar da antuwar su kadai ba tare da ta san akwai Abdullahi bin Zubair hada sai da suka ce mata dukkan mu mu shigo sai ku shigo dukkan mu to shi ne da suka shiga to shi da ban muharramin kai na ne na jini ma shi Allah ya rubuta da ka ya shige har cikin labulan ya kama da yana da tsufa yana da yawo da yari duk da haka da ce kai alƙawari su kuma suna ba lamuran suna cewa ya guri na dama mun da ya kawo ke ya guri ya ce masa ke san annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai halarta ga mumini ya kore shi wa dan uwan sa mumini har ya da kwana uku abin ana na aiki na kuka irin tana ta kai ba ba sai kai alƙawari suna ta ya haɗu to shine ne da ƙarshe suka matsa suka matsa suna ta ba ta guri suka tunatar da ita wannan hadisi shine tana kuka sai ta yi masa magana ta yi masa magana ta yi wa Abdullahi bin magana amma sakamakon wannan ba sai da ta yanta wuyaye mutum arba'in bawa arba'in na na aiki ta yanta a kan wannan ba kuma duk lokacin da ta suna kawai sai ta fashe da kuka har hawaye yana jika wato hijabi saboda tana tuna abin da ke ka ji masu tsoron Allah kai wanda ke da kayan ba kai ma ba ka kai saboda ba wuce kawai zai je da ya ji da su a fara aiki na kawai yi arba'in ya yi arba'in ta yanka mutum ɗaya biyu har guda arba'in wannan hadisi ne na Imam Bukhari kuma zai mu tsaya nan insha na'am
وعليكم آمين آمين
ya ce Allah ya cikin gaya na
Allah ya ji kake ya mu gaba الحمد لله
na'am na'am mutum ne dan uwa ya kaurace ma wani dan uwansa shi bai ma san me ya faru ba yana dan damuwa da shi gaba to har ya gane shi kuma yana kokari ya yi mata magana amma dai shi kawai irin ba ruwan shi yayi yayi yayi to ya zai zai yi ma zai kaurace masa ne to idan dan uwa ne ba zai kaurace masa ba. zai yi ta kokari ya tada zumunci a gare shi ya so shi ya yi ta sabon Allah da shi sabon Allah ya shi ya bar shi ya yi sabon Allah amma shi ya bi Allah ba a zai mutum a yi sabon Allah amma idan sauran mutane akwai wanda idan ka matsa sai ya ma wulaganci misali to idan ya yi ma mutum ne ba abin ne hana ku da shi wata kila sai ya zuwa sai zumunci sai mutunci ya ce bai magana da kai kai kokari ina nufin ya nuna sai ka rabu da shi Allah ya san ka sauke naka da wuri amma inda ba ka yi ba ne to da kana da laifi amma wata kila ka duba cikin mutane da wanda suke magana da shi da Allah ka tambayi wani ne na marma wani ma bai san me ba na nuhu to in aka yi wannan kai wannan kokarin Allah ya sani to in ya zan ya tura shi ke da don ba a yadda dan adam je inda za a wulakanta shi ba ina nuhu shi da kai ya rinka karo abin da zai zama an yi masa amma a gurinka shi Allah yake so Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yace waja'alna ba'dakum li ba'din fitna sai yace atasbirun wa kana rabbuka basira Allah ya ce mun sanya shaki ku zama jarabawa ga shaki fitina Allah ya ce mun yi haka ne mu gani ko za ku yi hakuri kuma Allah yana kallon kowa da haka da sanin Allah duk abin da ke faruwa sanin Allah wani haƙurin ake son musulmi ne akwai wanda za ka ga ya ɗauki ilimi na ji na taɓa ba ku labarin wani yana gaida wani mutum wai ya ga shi kusa jini kusa ku bai kula da ko sai da shi gaba da in ya gaishe a nan yayi nan shi ne wata rana da yi mutumin ya zo sai za su yi sai yake ga wani sai da wata mutumin ya mu wulaƙanci sau biyu na daina kula shi na gaishe shi bai amsa sai ce masa ayya ai kurma ne kanin gurma ne mutumin eh kaga da har abada ya je na ta wahala ya ce asu sai baya ji sallah ya yi shi kana da uku yana gaba da shi ya ga shi da Allah ha to bai sani ba to kaga saurin saurin abu yana da a ringa da sassautawa shi din yana son ya sa kowa girman kai duk a birkice musamman al'ummar musulmi kowa ya zama baro shi da kowa saboda shi ribar shedan ba ku ga abin da yawa al'ummar musulmi ba a yanzu tafiyar duniya yau a yanzu ta tafiyar duniya babu wata al'umma da ba ta da shugaba a duniya ta sai mu al'ummar musulmi wani ce mu ma sai a ruwan mutum yanzu a littafin masu ƙididdiga al'ummar musulmi a duniya mun doki biliyan nawa na wajen biliyan ba ka ga mun samu yin tattattun shi a kan shugaba wannan ya ce mana gobe kowa ya zama a gida kai ya fito duk ba za mu fita wannan shi ne shugabanci na ya ce gobe a yi kaza idan da al'ummar musulmi na da shugabanci ai mu karar kanmu abinda za mu wa karar kanmu yana da yawa bari na ba mu misali yanzu da a ce akwai wanda zai mana magana mu ji ran juma'a ya ce kowane musulmi a duk inda aka yi sallar juma'a ya ba da naira goma idan duk juma'a an tara wannan kudin a je gari kaza a gina makaranta da shi da duk sati sun gina yi ba su duk sati jami'a hararar musulmi zai sati naira goma na kudin da yawa na yawa ko da ga al'umma guda gari gari ake taimako da wannan kudin da za mu iya taimakon kanmu amma kaga idan ba zai bari idan ba zai bari yanzu wani kuɗin da ya sa tashi a rayuwar a duniya bai kai wannan kuɗin lahira ba a kan sa na lahira ba kuɗin da ya sa da tashi wani kuɗin da ya kashe ya ce sai waya a duniya a lahira bai da wannan kuɗin na rantse da Allah ina nufin bai yi sadakar su ba yanzu ka tuna tun da ka sai waya katin nawa ka sa ka dan offer ka dan yi lissafi kaga yana da yawa da haka al'umma ce wanda muna muna buƙatar wato linzami wanda zai ja akalan zuwa kan gaskiya Allah ya shirye kai. Alaikum salam. Dangane da suwar na gida ta ake mu akwai dabbobi na gida dama ana kiwon su a gida ana kiwon su a daji su za a shiga zubiri a kan su ne haka ana su abinci su ba duk dabbar da mutum ya rike ya ya hana ta abinci wannan ya yi zubi ya haɗu da Allah amma su ana kiwon su nan ka duba a su ba ya da suke kuma ana lura da haƙƙoƙinsu ta wajen kada a daure dabba kafar ta ta kumbura idan an ga ta zama ana soke ta da dan na ta dan samu sukuni shi wani ana yi zali saboda dabbobin da kuka gani kuma magana ne wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam a Madina ya shiga gonar wani mutum sai ga wani raƙumi yana da raƙumin yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai sai ya kama kuka har da hawaye yana ta wasu abubuwa da haɓai suka tsaya sai suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen sa ya sa hannunsa a gaban bayan sa yana ta ta yana ta lallashin sa san je shi ha baina kama ma sai manzo Allah ya juya yake wa musu wane ne wannan rabu ne da aka ce ai rabu wane ne baya aka ci aka fita aka je neman shi aka ce kai ka zo annabi da sallah ta zama na neman ka ya zo ya shigo maza Allah sallah ta ya ce masa wannan ragumi da na shigo ya rin koke cewa kana ba shi wahala kana dora masa kaya mai nauyi ko ba ka ba shi abinci shi da annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisi yace ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kan wannan dabbobi wanda Allah ya sa ba ta magana Allah ya sa ba ka magana Allah bai ba su hankali irin namu ba inda ya ba su hankali irin namu kai ka isa kai kiwo saniya wallahi saniya da yake tsoro da kiwo a gona su biyu ɗaya ta ce tarakar tarakar da ya zuwa ta ba wanda zai suna da tsira da amma Allah cikin hikima sai ka ga mutum da ya tare da biyar yana kora inda Allah ya ba su wannan hikima ai da an yi abin nan da an gwada ya sai su hana su zama za ka rahmar Allah ce da su za a kula haƙe su ba irin sun kayi ba wala wai zai ba shi kuɗi kuma? a daidai ba ne gyara wanda nan za a yi ainihin shari'a ba daidai ba ne ba laifi na da gona ka ce za ka ba ni dubu ashirin shekara biyu misali za ka yi noma a shi ke da amma ba yan kuma ka gama noma sai da suna ba ka ashirin ɗinka ba to ai ba mai ya ɗauke da yana faruwa ma amma an ga musu kuskure ne da haka sai a baka kyauta kawai na baka gona ta ka noma eh wallahi wa na na alaika na gaje
na farkon nan da yi ba shi wanda yake tafiya yadda yi na biyun na haka ya kamata shi wanda yake tafiya har an yadda yi kasarin sallah ba a dora ma jafi ba fasa ba Allah da dora ma jafi in kana cikin tafiya an yadda kai kasaru ba sai ka yi jami ba kana iya kai ɗaya ka yi kasar kuma ba laifin kuka yi jami amma ba wai an dora ma cewa lalle sai ka yi jami ba sa'annan ba a kan tashwishi wato ta damuwa ne a masallaci shi yasa sai ka jage shi kai sallar da kai ya ta da ka asi kai maganar ka bi take har ka cika duk bai taso ba za ka yi da kai na biyu da haka ya kamata amma da an ce ka yi na farkon ka tafi da kai wannan tambayar da za a ce ma sallah ta yi sai dai karka ta yi wallahu alam sallu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد
اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تكفي بالحق ولا يهدى عليك اللهم اغفرنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن قلبنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم اغفرنا وقل جميعا ما اورثنا من نعمك ولا خير حافظا وهو ارحم الراحمين يلا تنا من wannan nake ga muku ne su ne Yunus Yunus Dauda ya mutaci addu'a Allah ya kai Allah ya tsaya muku da kuma wane ne isa san amina kai ka dau sai zaraba maka mun sallah tare Allah ya kai shi ma Allah ya tsaya maka da duk wanda suka rasu da iyayenmu da kakanninmu Allah ya kai su Allah ya hada mu da su aljanna da yan uwanmu da abokananmu da makotanmu duka da duka Allah ya kai su Allah ya sa suna aljanna karanta fatiha Thank you. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين